أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الذي يتربصون بكم فإن كان لكم من الله قالوا أنكم معكم وإن كان كيف نسيب فأسلمنكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكيفين على المؤمنين سبيلا أنا دي مغانا كما وإن منافقي الحمد لله يوم علي كما كل شو يا تاريك مسا Allah ya ƙara shi lafiya Allah ya ƙara jawar kwanansa Allah ya ƙara taimakonsa a ƙarƙashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana magana akan wayannan munafukai irin abubuwan da yake bayyana su da aka ce bashi munafiqan azaban liman azabul kafi aw ya'minu mu'minin wato su ne suke rike a kafirai su bai da su baje tallan su su bar mu'minai kullum suna mummunan fata wa lamarin musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wai wata ran ayyukan gaba kaɗan ruwawa za a zo tun fike harkar musulunci gaba daya ya zama labari to shi ne allah yake da faɗin irin sibobin nasu na munafukai a allah zai tarabba su na bikun su ne wayannan laiwayen da suke kullum suna muku dawo wato suna jiran wani abu mara kyau da zo ya same ku a tarabba su na bikun fahim ga alakufatun minallahi idan wani abu aka je da ko yakin za a je ma ana zuwa da su suna shiga tafi da su yaki amma Allah yana faɗa su bana wata'ala laukar jufikun ma zuwa dukkan illa kabala ko sun fito wajen yakin ma ba wai sai neman karya jama'a muminan ake yi ba a wajen yakin ba duk dai irin mugun halayen nasu fahim ga alaƙafatun minallahi idan aka je wajen yaƙi aka kara allah ya ba musulmai nasara aka yi samun fatahi aka ci nasara akan kafirai in aka zo wajen raba ganima su ma wace ai su ma sai a raba da su alam na kun ma'akun ai ma ma tare da ku ba tare muka yi yaƙin ba mu ma ma tare da ku tare muka je muka yi yaƙin tare mu ba babu ka san mutum ganiman da aka samu bayan gane gefe nasibun idan kuma hali ya zo a irin yadda Allah ya kan yi wani lokaci a ɗan ba kafin wata ‘yar dama su ba kamar sun samu sun yi sun ci nasara ko da yake dai su ba nasara ba ne an gano rike mai nasibun nan ma sai su koma wajen kafiran kuma alam nassabi alaikum ai mu ne muka mallafi hankulansu muka dafar da a ƙarfinsu muka ba ku dama kuka samu dama a kansu wannan na kumirar muminina ya sa kuka samu dama a muminan ba su kashe ku ba ba su kama ku ba mu ne muka da masu shawarwari na abin da zai karya tafiya ko kuma sa musu rauni a wurin da kawo rauni wajen yakin don dai ku samu nasara duk muka muka musu haka don ku ku samu nasara a kansu muka yi haka ai ashe ma mun taimaka muku mun taimaka muku ne abin da kuka yi da haka kuma ku ba mu rabu abin da kuka samu duk dai wato su suna tsakani kenan a wannan na ku minal mu'minin fallahu yaqu bainakum yawmal qiyamah Allah subhanahu wataala ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da duk mai ji wato ana ga mu ne idan su munafukan tunda sun fito cikin karafkan musulmai aka je da su yakin amma kuma ga abin yin da yake faruwa in an ci nasara su sai a ba su ganima in kuma na ya faru kafin suka samu ɗan nasibi kaɗan sai su kwanan kafin wuce a ai su suka yi wa aikin da aka fitowar kenan fitowar na wane ne fitowar na ya don da aka zo misali yakin mudu sai shi shugaban don da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labari mala'ika jiyo ga masa labarin cewa ga makafirai sun sauka a udu suna shirin shigowa madina saboda yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yi shawara da sahabbansa to sai wai masu wato kaman dattawa haka ya suka ba shawarar cewa ya rasu wallahi mu zauna a gida mu zauna a gida ba sai mun je ba su zo same mu a gari ka gani sun zo har mata ma za su ba da gudumawa ko ta ɓarya su ma su ba za su gudumawa a ga ba su iya cimmu nasarar mu a garinmu ba a su kuma wato kamar samari majiya ƙarfi suka ce ya rasu in muka bari wani maki ya shigo garin nan da neman yana neman ka ba mu cika alkawari ba mun yi alkawarin cewa za mu kiyaye ka yadda muke kiyaye kawunanmu da dukiyoyinmu da iyalanmu to yin muka bari a shigo garin nan da niyan ana neman ka mu cika wani alkawari sun mu fita mu tare su a can duk abin da zai faru ya faru a can ya rasulullahi ko da an kashe mu za ka dawo ka samu wansu a garin nan su tsaya su taimaka maka wajen isar da sakon Allah ya rasu nan to sai aka tashi gaban manzon Allah bai ɗauki matsayi ba wato bai ɗauki me za a ciki ba to ran juma'a ne da ya shiga gida sai ya shiri ya shigo ɗamara ta yaƙi sallallahu alaihi wasallam da haka da ya hau mimbari sai ya yi ta wa'azi ya yi ta hudu ba akan falalan jihadi falalan jihadi falalan jihadi sallallahu alaihi wasallam da aka yi da aka gama da aka yi sallah eh shi ga ya fito kenan to zamanin su suka dawo ya rasulullahi muna ganin kan mun matsa fitun nan ba yayya ba shawaran mu ne za ta ya rasulullahi mun janye shi kenan ba za a bi sai ina ai ba annabin Allah ne ya taba yin damara zai je karawa da makiya ba kara bai soke damaransa ba wani ta yi balle ni sallallahu alaihi wasallam saboda ka sai fita ke to sai aka fita to shi wannan shugaban munafukan shi ma sai aka fita da shi sai da aka yi nisa sai ya yanko wajen mutum 300 sai ku zo mu koma ba ya karɓar shawarar mu ba ya karɓi shawarar yara mu ba yaƙi ba mu koma ana cewa ku yi hakuri ku dawo ku dawo ko ma dai da a ce ku yawanta jama'an muminan musulmai a ga cewa kun yawanta yawansu ya isa ko ku yakin ba ya ce a ba da an ce mu yaki ba ai mu koma ko mu koma ko da yake dai Allah ya yafe wanda suka dawo don cika ga manya a cikin su wanda suka dawo din amma Allah ya ce Allah ya yafe afallahu Allah ya yafe magana ta kare kama da ana nuna irin in sun je din ma irin barnun da suke yi wa ka a jama'an musulmai jama'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi za Allah ya ce fallahu ya ku bainakum yawmal qiyamah ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah da sanu zai yi hukunci tsakanin ku da su wa'annan munafikai ranar tashin kiyama ba nan sun boye ba to can kan yamma tubla sara'iru ne ba a boyewa a can to nan kam Allah zai yi hukunci kuma hukuncin ma Allah ya kawo hukuncin yadda zai faru an je can suratul hadidi ta kawo يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضيق بينهم بالسور cewa in an je za ku tashi cikin muminan da haske cikin hasken muminai sai ana tafiya a tafiya a tafiya sai an zo siraji shikenan sai muminai su wuce da hasken su su ga wannan sai duhu ya same su sai ce ku tsaya mana ku tsaya mana ku tsaya mana ku tsaya mana mu samu hasken da muke samu tare da ku ba muna ba muna tare da ku ba ba muna tare da ku sai haka muke haka lallai walakin nakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wa tattum wa hatta ja'a amrullah ghadakum billahi garur haka ne muna tare ka amma ka fitini kanku ba ku yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda aka ce a bi shi ba kuna yaudara to yau aga irin tanan ta gayi a Allah ya kiyaye mu فالله يقول بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا irin tunanin da su wayannan munafukai suke yi cewa wai wata rana za a zo a turbuke musulunci a madina magana ta ƙaye daga shi kenan ba za a ƙara maganar musulunci ba allah ya ce ina ai har abada allah ba zai ba wa kafirai dama akan muminai ba ولن يتر الله للكافرين على المؤمنين سبيلا har abada Allah ba zai ba wa kafirai dama akan muminai ba kuma wannan haka yake alkawarin Allah ne baya tashi sai dai da yake Qur'ani wato yana magana da hikimomi a wataran an yi wani taron malamai na ƙasa a sokoto lokacin an yi zaɓe na na algeria kamar za a kawo gwamnatin musulunci a lokacin dare ɗaya kawai sa aka ci an yi juyin mulki abu ya koma zero a lokacin na yi sa'a alhamdulillah na raka shirin da sukan zauna wajen sukan haɗuwa da su malamai suna tattaunawa tsakaninsu kamar su sheikh ibrahim sali da khalifa ismail ibrahim sukan zauna haka to sai ɗaliban jami'an sokoto suka kawo musu irin gaisuwan nan ziyara to dai kasan ɗalibi in ya ga malam sai ya ji shi ma ya kamata ya tambayi ne ya samu ƙarin karatu suka yi ta tambayoyi suka yi tambayoyi a lokacin sai wani ya tambaya ya ce ya tambayi da yake kamar shi shek sharif ya ji hulɗa da su kamar kasashen jazair din sai ya tambaya ce me yasa ne gashi har an zo an kawo kamar za a kafa gwamnatin musulunci amma dare ɗaya kawai a ce an yi juyin mulki abu ya koma zero kuma allah ya ce wa nan ya tsanan lawo ya kefiri na alamun sabila ya aka yi haka sai shakshari ya ce eh haka ne wato abin da ya faru su wanda suka ɗauko harkan juyin jihani musuluncin ne wato duk wanda ake ce wannan malami ne na Allah sun ce wani rago ne bai iya ba za a yi da shi ba duk wani malami na kirki na ƙasar suka ce wa wai ai shi malamin gwamnati ne rago ne ba za a yi da shi ba su ga su masu sabon jini to sai da aka zo inda wannan amfanin zai yi so ga shi da musu shi ko wani dare ne sai abin ya rikice ya lalace saboda ba a ɗauko abun da masu abun ba da an hau da masu abun tafiyar da ba a samu wannan ba sai shehunmu yana kusa sai ya ce ai shi ya sa ma Allah ya ce walan ya tsarar lawul kefiri na alal mumini na Allah ya ce ba alal musulmi na ba alal mumini na Allah ce alkawarin ba alal musulmi na bane a alal mumini na in kana son wannan Allah ya baka wannan garantin to ka ɗauki qualities na mumini ka zama mumini ne kai to wannan ne kake da wannan garanti na ka Allah ba zai ba wa kafiri dama akan ka ba kuma abin kullum haka yake shehun namu ya faɗa in ka dubi duk abin da ke faruwa a ƙasashen irin wannan yawanci da aka samu an riga an bar ainihin aikin ne sai ya zama musulunci kamar amsa shi ake yi amma aiki na mumini sai ga yayi nesa a lokacin irin wannan misali kamar kasar wannan lokacin da turawa zo kwace kasar kafin turawan su zo abin ya rikice ya lalace da kasar alhamdulillahi tun lokacin da shehu dan modiyo ya ce didi ya jaddadawa musulunci a kasar aka samu jagoranci na musulunci musulunci ne yake alkotunmu da komai namu na musulunci ne shi an ce jagora wato shugaba gwamnati abin da aka ɗora mata ta kare wa al'umma in gwamnatin musulunci ne a guda bakwai ta kare rai ta kare jini ta kare dukiya ta kare iyalai ta kare mutunci ta kare hankali ta kare addini in dai gwamnatin musulunci ne to shi ne za ta kare wannan guda bakwai to sai abu ta lalacewa bayan ana tafiya akan haka abu ta lalacewa ta lalacewa sai ya zama ko ɗaya ma ba a samu ba mutu a ran ya zama kashe shi ba komai jinin zubar da jini ba komai ba ya zama iyali ba ba sai a kwace mutum iyali bayan da ya iya kuma sannan in ka dubi haka wajen mutuncin shi ma ba komai ba ballantana fa addini ballantana hankali a lokacin duk abubuwan gaba ɗaya sun lalace to sai ya zama lokacin kan sai dai an amsa sunan musulmai ba muminai ba don manzon Allah sana ya faɗa hadisi wanda kullun shi yake ta mana shi cewa la yazni zanihi ne yazni mu'min har zuwa ƙarshen hadisin ashe tun da wannan ayyuka aka yi ta yi lokacin sai ya zama sunan musulunci ake amsawa da aka shi yasa kina ce kafirai suka samu dama suka zo su kwace ƙasar to kuma sai suka dawo da guda biyar a zamaninsu ana kiyaye rai ana kiyaye jini ana kiyaye iyalai ana kiyaye mutunci ana kiyaye dukiya amma addinin ka shi wuce shi ya bai da addinin balle kiyaye addinin wani kuma shi ma addinin sa foma ne ya daina aiki balle kiyaye wani addini kuma hankali kuma shi ya mashayin giya ne balle kiyaye hankali to amma yadda yake an rasa da a rasa bakon gwanda biyar din a lokacin to haka kullum shi Allah subhanahu wata'ala alkawarinsa ne baya ba da dama wa kafiri akan mumini in ga wani abu ya faru irin wannan to wato musulman muminan su suka ja musulman su suka ja wa kansu abu da ya same su ya same su cewa yana cewa wai fetur sai an tona ake nemo shi amma ruwan sama daga sama Allah ne ya kashe zuba da yake shi alheri ne gaba daya amma shi fetur da yake akwai wuta a cikinsa to wanda ya tono shi ya tono wutar da haka shi ya ɗebo kayansa kenan da haka ashe kenan inda aka yi rike aka ɗabi halayen muminai aka yi rike aka yi rike to insha Allah wannan alkawarin Allah ne ba zai ba wa muminai kafirai dama akan muminai ba misali abin da ya faru a uru yadda shi ya mana bayani abin da ya faru shine ne su sahabban manzon san da aka yi yakin badar aka yi nasara akwai da suka yi shahada sai Allah ya kawo ayoyi ta yabon wanda suka yi shahada ya ta yabo sai ta yabo kai sahabbai sa ta kai ina ma Allah ya kawo rana irin badar kuma mu yi shahada mu samu abu da mu suka samu ne suna ta ɗaukin wannan to kuma Allah ya ɗauki alkawarin ba zai ba wa kafirai dama akan mummune ba kamar wannan kan ba kamar wani wato al'ada ce ta Allah subhanahu wata'ala saboda tarihin da ake babu na annabi musa alaihi salam lokacin da suka shiga tihu su ma irin wannan ne ba amun ba a ba'ura da aka zo aka ce ya yi addu'a ya ƙi yin addu'a da ba dai aka fito da iyalinsa ya yi addu'a sai ya zama ya abubuwa su rikice masa sai ya ba su shawara cewa ku tura 'yan mata su je sai yawar su je talle cikin karafan annabi musa amma su yi ado'in matan kuma idan wani ya neme su kar su ki to sai ya zama kenan da wannan aka karya sai zama an sauke halin mumini sannan wannan ne ya kare yakin gaba ɗaya ba ba ba ba yakin suka abin da ya faru ya faru to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo yakin Uhud an ci nasara an ci nasara an ci nasara amma shi da yake sallallahu alaihi wasallam wai mai yabo yana cewa wai alagaibin cewa shi manzo aka abin da ya buya don ya bada abin da ya ga abin wato don yana magana da Allah to amma ba ko abin yanzu ya gaya wa jama'a ba in ba ce faɗan ba ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye wannan rumatu kan wannan dutsen da ya ajiye su shi kamar ya gaya musu ne an fa haɗo ko hanya ana zuwa za a mana ƙawanya amma ku tsaya mana a nan ku kare mana ta amma sai zama da yake abun sai ya faɗi cikin ishara ku dai ku tsaya a nan ko yaro ga ana yi ku tsaya yanku a nan shi ne yaƙi ko mun yi nasara ba ruwanku ko ana nasara a kan ku dai tsayuwanku a nan shi ne ajinku suka tsaya da haka yi nasaran kuma suka domin me muka zo yi mun zo kallo ne shugabansu abdullahi mai jahashi ya ce in fa mu tsaya fa nan fa nan ne aikin manzon Allah nan mu da aka samu nan yakin mu ya kai mu bar nan suka ce ina ai ba mun zo kallo bane muna gani an gama yaki sai dai mu kawo mu yaki ba yanzu gari sulalewa su gari sulalewa to wannan saba wa umarnin manzon Allah na tsayawa a nan din nan shi ya kawo karewan yakin ta amma saboda wayannan bayan Allah masu neman shahadar nan in aka bata faru ba ba a samu shahadan ba shi yasa Allah subhanahu wataala yakan kawo abubuwa domin wasu abubuwa amma dai alkawarin Allah ne Allah baya bawa kafirai dama akan muminai
innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un wa idha قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرضاءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا
إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا innal munafiqina duk dai ana faɗan wayannan halin wayannan munafikan dai innal munafiqina yukhadi'una Allah su wayannan munafikai yukhadi'una Allah wai suna yaudaran Allah ne wa huwa khadi'uhum shi ma Allah sai ya musu hali irin nasu shi Allah ba ya yaudara subhanahu wata'ala amma da yake ba fa'ala ne irin yadda suka suma haka za a musu shi za a kawo da cewa wa huwa khadi'uhum ana ba da malamai suna faɗin cewa an je la'ira su wayannan munafukai sai an je da su kamar za a shiga aljanna da su sai sun ga kayan jin daɗin aljanna duk gaye sun gani sai Allah ya ce cewa juya da su a kai su wuta sai wace an ya ubangiji da yake an san za mu je wuta ne me yasa ma aka bari muka zo muka ga daɗin aljannan ai da sai a kai mutan kawai ba mu dadin aljanna ba sai Allah ta ni ma haka kuke mini ai kuna zuwa masallaci kuna sallah kamar masu sallah kuma amma kuma a zuciyanku ƙarya ne ku kafirai ne to kuma yau kun ga irin abin da kuke yi shi kuma yau an saka muku da shi huwa qadiru bai la gamu ila salati idan suka tayi zuwa ga sallah kamu kusala za ku tashi suna cikin kasala ba nishadi ba sa jin daɗi kamar a dole ne saboda abin ba don Allah ake yi ba ana yi ne don a gani yura'unan nasa don dai mutane su gani wasu musulmai ne na ga suke sallah shi yasa manzon Allah sallar yake cewa babu sallar da take wa munafiki wahala kamar sallar asuba da sallar isha'i sallan asuba lokacin akwai duhu duhu da haka ba za a gane ya zo ko bai zo ba da haka sai ya bace cikin cikin duhu ko ya zo ba ko ba komai sallan a insha'i ma duhu ya shigo da haka ba za a gane ya zo ko bai zo ba nan ma sai ya zo ba zai zo ba daman shi yana yi ne don dai a gani yana zuwa yurahunan nasa wala yazkuruna allaha illa qalilan ba sa zikirin Allah sai kaɗan ai daman zikirin Allah da yawa ai halin muminai ne ba halin munafukai ba ne ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kasiran Allah yace ya ayyuhal ladzina amanu Allah ya kira ashe zikirin Allah da yawa halin muminai ne ba halin munafikai bane su kan munafikai wala yazkuruna Allah illa qalilan ba sa ambaton Allah sai ambato kadan a sallan ma in an zo sallah zaka ji Allahu akbar rabbana walakal hamdu sami Allah da shi kenan amma duk sauran karance karancen da ake a sallan ba sa yi saboda haka ya zama wala yazkuruna Allah illa qalilan ba sa ambaton Allah sai ambato kadan الله يجاي من إيمانه مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء فمن يريد الله فلن تجد له سبيلا sure munafukan ga sunan muzabzabina baina zalika suna nan suna kai kawo tsakani la ilaha ulai wa la ilaha ula su ba sa tare da mu'minai ko ba sa tare da kafirai shi munafiki ba musulmi bane ciki da waje kuma ba kafiri ba ne ciki da waje yana nan tsakani manzon Allah yana buga misalinsa kamar dai mutum ne mutane uku ne su fada su zo bakin kogi ɗaya ya fada ya haye ɗaya kuma bai fado ba ɗaya kuma ya fada yana ya kai tsakiya ya gaji na gaba ta yi kokari tsallako ka zo tsallako ka zo kai na baka kai dawo dawo dawo dawo dawo gaban a ya fi wahala to na take shi ne munafiki shi musulmi shi ne ya haye yana sama can shi kahiri bai fado ba maganar hayewa shi munafiki na tsakiya na in musulmi na zo hayo hayo ka samu riba hayo hayo ka samu riba hayo hayo kai da dawo dawo gaban ya fi wahala dawo dawo yana cikin hasiri ruwan ya halaka shi shi ne kenan munafi kullum yana cikin shakka har mutuwa ta zo ta kashe ya mutu Allah ya kiyaye mu a muzazzabi na bada laika la ilaha ulai su ba su ba kafirai ba ciki da waje wa la ilaha ulai su ga ba mumune ba ciki da waje suna nan tsakani wa man yudillahu falan da jala sabila kai amma dai wanda Allah ya banda shi kam har abada ba za ka sama masa hanyar shiriya ba amma ga manzon Allah a gabanka sallallahu alaihi wasallam ga hujjar Allah a gabanka sallallahu alaihi wasallam ana karanta maka ayoyin Qur'ani kana ji su kafirai ba sa son ma jin Qur'ani wai suna ganin jin Qur'ani zai sa watakila su musulunta ana ba da hikaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare yakan yi tilawa manyan gafiran nan sai su bi dare kowa sai ya je ya make jikin katanga yana jin daɗin ƙur'ani amma kowa bai san ɗan'uwansa ya zo ba sai an tashi komawa sai a haɗuwa hanyar komawa gida a'a ina ka fito kai ma ina ka fito ina ka to kaga in fa mu muna zuwa muna iya ɗauka fa in muka bari ƙananan mu suka fara zuwa suna ji ba to ba za su fi su guje mana da a kan mu zama kawo zuwa mu daina zuwa to shi kenan gobe kan a dawo gobe kan a dawo da yake an ya kai ba za a dawo ba sai wancan ya dawo wancan ba ya dawo wancan don an ce ba za a dawo ba sai a sake haduwa sai an yi rantsuwa tukunna tukunna a daina zuwa kaji kafiri yana ga ina jin qur'ani ma me ya kwani zai fisge shi yayi imani to amma ga wannan yana fadan manzon Allah ne qur'ani na sauka danye yana ji in ba don Allah ne bai shi ya ba shi shiriya ba Allah ya riga bata ba ina a ce wannan zai bata gashi gaban manzon Allah yana jin Qur'ani dan yana sauka amma kuma wai kuma kowa ya tabbata manzon Allah manzon Allah ne don suna kallon junan su suna suna suna kallo wai kan Allah ya saukar da ayatu na asirin su nan zaka san cewa kenan ashe rabbi innal huda hudaka wa ayatuka nurun tahdi biha man tasha shiriya shiriya daga Allah ne da aka kiyaye shiryar da Allah ya bamu imanin da Allah ya da ba mu tsaya sosai mu kiyaye abin da Allah ya ba mu ya ji komai tsada wanda ya zo irin wannan zamani ya zama yana son manzon Allah ya yi imani da shi yana binsa ya fi fa wanda ya zo zamanin manzon Allah bai yi manzon Allah ba yau da zuwan manzon Allah wajen shekara dubu da ɗari biyar ake nema amma ka zo wannan zamani ka so manzon Allah ka bi shi ka yi imani da shi shi kenan baka makara ba wanda ya zo zamaninsa bai so shi ba bai bi shi ba bai shi ne makara saboda haka shi mu da aikanta qur'ani yanzu muke ji kenan da mu ake yi da haka kowa ya yi kokari ya gyara tun irin wannan rana ba ta zo ba tun da Allah ya ba mu shari'a sai mu gode wa Allah mu yi ta riko da shi yanda Allah ya ba mu mu yi ta kiyaye shi yanda Allah ya ba mu Allah kuma ya kiyaye mana
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا عليكم سلطانا مبينا
ya ayyuhal يريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تتخذوا لله عليكم سلطانا مبينا to da yake an faɗi halin munafukan da haka fa Allah yake mana gargadi to karan mu yi fa irin halin nasu tun da ta an gaya mana allazina yattakizuna alkafirina awliya min dunil mu'minina wannan shine halin munafikai to ya ayyuhallazina amanu ya ku mu'mine la tattakizul kafirina awliya min dunil mu'minina kar ku riki kafirai ku mai da su majibin lamurranku ku bar mu'minai in kun ya gaba kun yi halin munafukai kenan a turiduna an tattalu lillahi alaikum sultanan mubina kuna so ne ku ba wa Allah hujja na ya kona ku yanda ya ce zai kona kafirai da munafukai inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannama jami'an da ya faɗan nan bayan kuma can baya ce wanda yi imani kamar sanurkiluhum jannatin da min ta ta gane biya wa'adal abadan wa'adal lahi haqqan to ai shi wanda yi imani kan bai kamata yayi halin munafikai ba saboda man jalasa janasa in mutum fa ya mai da su waɗannan kafirai majibin tallar kullum da su yake harka to Allah ya kiyaye lallai in ba in bai hattara ba to duk inda suke zuwa sai ya raka su shehu ya ce to ko a lahiran ma kenan zai raka su jahannama inda bai tuba ba saboda ya yi hali irin nasu suna zuwa shaye-shayensu yana taye da su suna zuwa ayyukan banza duk yana bin sa su ne nasa to wannan fa in an je lahiran ma fa kenan ya ba wa Allah hujja kenan a kansa don Allah bai yi azaban lahira don mumini ba a'a Allah ya yi azaban lahira don kafirai da iddalil kafiri na Allah ya ce ba ne musulmi na ashe kenan sai in musulmin ne ya yi halin kafiran to ya ba wa Allah hujja kenan bayyananniya akan a sashi a wuta kenan Allah ya kiyaye أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن متون يميدا كافري مجب أن تلقوا لنسا شيء أكوي سويا أكوي مودة أكوي موالاتي شيء موالاتي شيء أكهنا موالاتي أكهنا أما سويا بهنا با تند الله يا يدا musulmi ya auri kirista mace ashe kenan kasan sai yana son da zai aure ta ashe ba da soyayya ba amma malati cewa ya jibinci lamarinka ka jibinci lamarinsa duk abin da ya cikin kayanka ba komai ya ji lamarin ga wannan gamshi ne aka hana Allah ya ce karar mumini ya ji kafirai ya mai da su haka ya bar muminai karka irin halin wayancan munafukai wai suna ganin ai ko za a zo a tumbuke lamarin musulunci na wasu kyara kai da kafin don samu karfi da kafire a kai mumini karka yi haka ya zama kai mumini ne na ka kullum su ne abokanan hulɗarka abokanan tafiyanka
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا أتم الله يأتي إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا cewa Allah zai haɗa kafirai da munafukai a cikin jahannama gaba ɗayansu to amma in an je jahannaman fa yanda aljanna hawa-hawa ne jahannaman ma hawa-hawa ne sai dai ita hawan jahannama ƙasa ta yi hawan aljanna ta yi sama wato shi matsayi a aljanna daraj ne hawa ake yi amma matsayi a wuta Allah ya kiyaye darak ne ƙasa ake yi Allah ya saka shi mu da alheri kullum yana gaya mana cewa Allah ya kasa halitta a gabansa a kashi bakwai akwai haske uku akwai duhu uku akwai kuma wanda aka sai kamar gas tape a tsakani wato akwai wanda yake haske ne gaba ɗayansu haske ne duhu baya kusa da su su ne annabawa da mala'iku sukan wannan kwata-kwata cikin haske suke yi shi ya ma Allah ya sa su cikin hadararsa in ka yi imani da Allah ka bar ɗayansu Allah ba zai kafi imaninka ba sai ka haɗa da su sannan Allah kafi imaninka ƙasa da su sai a samu sahabbai da manyan waliyai bayan Allah su haske ya fi yawa duhun ɗan kaɗan ne saboda ba itu ba ma'asumai ba ne mahafuzai ne to saboda hifzu ne yake tafe tare da su to za a samu ɗan duhun amma duhun nisbi ne shi ma kamar babu shi amma su annabawa da mala'iku ma'asumai ne ba duhu ko kusa da su duhu baya zuwa to daga su wa'annan sahabbai da manyan waliyai sai a samu kuma sauran muminai musulmai kenan akwai haske akwai duhu akwai haske akwai duhu akwai haske akwai duhu to daga nan sai a samu munafikai wato munafiki shi zai zama kamar gasket tsakanin haske da duhu shehunmu yake misalinsa kullum da ragon buda irin rago ɗin nan wanda rabinsa baki rabinsa fari to kamar munafiki haka yake in an rufe farin da bakin kalle ya zama rago in an rufe farin da in an rufe bakin da farin kalle kuma ya zama farin rago in ga ganshi a masallaci yana sallah ka ga musulmi in ga ganshi kuma tare da yan uwansa kafirai kafiri kenan kafirin ne kuwa saboda haka ya zama kamar ragon buda to daga shi sai a samu duhu amma duhun ya da sauki ba duhu ne cancan ba wannan shine ahlul kitabi kenan su ahlul kitabi suna da ɗan nisba tsakaninsu da musulmai sun yadda da Allah sun yadda akwai annabawan Allah sai dai waɗansu sun kafirce waɗansu annabawan kamar su yahudawa sun kafircewa annabi dawud da annabi suleiman da annabi isa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar su nasara sun kafircewa annabi isa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma sun yadda akwai allah kuma allah na turo annabawa alal kitabi sun yadda da wannan saboda wannan nisban ne allah ya yadda a ci yankansu ya yadda a wuri 'ya'yansu hikaya da irin wannan Allah ya saka shi wannan mutane ya kara masa lafiya an yi taro na lokacin ana yin taro na malaman musulmai da malaman kirista don su neman haɗin kai a ƙasa aka yi taron a jos shehu namu ya halarta Allah ya kara shi lafiya Allah ya kara damar kwanansa cikin bayanin da ya yi a wajen yake cewa ai mu muna neman kirista mabiyin annabi isan da Allah ya gaya mana ne don mu mabiyin annabi isan da Allah ya gaya mana Allah ya gaya mana cewa waja'alna fi qulubil ladzina tabau ra'afatan wa rahma mun sa jin kai da tausayi a cikin zuciyoyin mabiya annabi isa ina suke ne muke neman su masu tausayin nan ce yayi bayani yayi bayani wanda zafi irin wannan yayi bayani akwai wani farfesa ba musulmi ba ne ya halci taron ya ce kai na yi tsammanin iri na ana cewa farfesa na wuce in je makaranta ɗaukan ilimi amma sai ya cire hulansa ya ce amma shek yau kam na ji wani karatu wato kamar yau kan ya yadda ya ji sabon gatun da sabu ya ji abin da yake shi ma ya karu a ciki sai wata mata tana kusa ta ce to shehu ta ce to malam mu in saurayinku ya zo neman aure a wajenmu sai mu bashi amma in saurayinku in saurayinmu ya zo neman aure a wajenku ba za ku ba shi ba me yasa wai da yake an yadda musulmi ya auri kirista amma ba a yadda kirista ya auri musulma ba ce wace eh haka ne mu ɗarku da za mu ɗauko a gidanku in mun kawo ta gidanmu duk shekarun da za ta yi a gidanmu lafiya lau ba za ta ji an zagi annabinta ba ba za ta ji an zagi addinin annabinta ba ba za ta ji an zagi littafin annabinta ba lafiya lau don wanda ya auro dan ya yi imani da annabinta annabi isa ya yi imani da linjila littafin annabi annabi isa mu ma da za mu samu saurayinku ya yi imani da annabin yarinyanmu ya yi imani da littafin yarinyanmu wasa mu bashi sai sai da ce ya zama musulmi kenan sai kyauta shi wancan ya zama kirista ne to shehu kenan Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara dawo kwanansa to shi ne ayar kitabi kenan nan mun yi magana ne akan an yadda a auri ‘ya'yansu an yadda a ci yankansu daga shi su shi ma ya yi du'a bai kai duhu cancan ba bai koyar duhun ba shi ne na mushirikai wanda yake su suna bautan gumaka daga su sai wanda yake duhu gaba ɗaya duhu yadda allah ya shigar da waɗancan kashin farko hasken nan cikin sunayensu da sifofinsa waɗannan kuma sai allah ya kulle su cikin halittarsa su ba sa ganin komai in ba halitta ba su kuma wai in Allah in an ce akwai Allah ma ta kai kawai da in abin da ake ba yara tsoro da shi wai ka ana ganin sa ne har Allah ya ta a afillahi shakkun in an yi shakkan abubuwa har Allah ma shakka za ta zo kan Allah ne subhanahu wataala da kansa subhanahu wataala to wannan su ne zulubatun ba zuwa ko ba ba'adin kenan shirya ta hankali Allah nuru samawati rabb nu za ta za ta kawo maka wannan kaso guris din shi amma shi munafiki a nan an sa shi kaman gasket tsakiya amma a'a in an je lahira ba innal munafiqina fid darakil asfali minan nar in an je can kan fa can kasan kasan wuta yake Allah ya kiyaye mu kamar yadda aka fara in an ce darak an yi kasa ke daga wuta ta farko ta fi sauki akan ta biyu in an yi kasa har zuwa ta ƙarshe can wanda za su munafikan Allah ya kiyaye mu su ita kuma aljanna aljanna ta daya ta biyu ta fi ta daya daɗi ta uku ta fi ta biyu saboda har zuwa a ra'ayin biya sai da musayin sallallahu alaihi wasallam na walan da da hun nasira su dai wannan munafukai in dai suka je ba su tuba ba suka mutu ba su tuba ba wato za su shiga wuta Allah ya sa can kasan kasan wuta ma Allah zai sa su walam taje lahum nasiran ba za ka samu ba su samu wani mai taimako da zai taimake su ya hana fada wutan nan ba in dai ba su tuba ba kafin su mutu وأخلصوا دينهم لله فأولئك
عظيما إلا الذين تابوا وأصلحوا وأقسموا بالله وأقسموا لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما آه الله كان سبحانه وتعالى in ya ba da tsoro ya ba da tsoro sai ba da mafita kuma in faya da sauran ran wanda ake magana da shi yana ji to lokaci bai kure ba Allah ya ce illal ladina tabu sai dai wayannan wanda suka tuba wa aslahu suka gyara wa wa wa atasabu billahi suka yi riko da Allah da da suka yi neman cewa za su yi riko da karo su girma a'a su gane girma kam na wajen Allah subhanahu wata'ala zo su yi riko da Allah subhanahu wata'ala wa akhlasu dinahum lillahi kuma suka tsarkake addinin su suka fidda riya a ciki suka sa ikhlasi suka yi dan Allah fa ulaika ma'al mu'minina wayannan suna tare da mu'minai a shehu mu ya ce wai ba ce su mumine ba ne saboda ba manta abin da suka yi ba har yanzu ba ce wulaka mumine ba a ce ma'ar mumina saboda dai har yanzu sun tuba amma dai ba manta abin da suka yi na munafikin da suka yi an dai ya fi kam wai kamar ne ciwo ya warke ne ka san ba zai kamar ne ne ta fata ba in an in ciwo ya ciwo ya warke ya warke kam amma ga dai da fata ji ne ɗaya ba za a ga tabon wajen wala kama al-mu'minin ne suwa tare mu'minai su ma suwa cikin da za su a jannan nan ina alƙawarin da Allah ya yi nan su ma wannan alƙawarin sun samu fa zai ba yuti Allah mu'mina ajran aziman da sanu Allah subhanahu wata'ala zai ba mu'minai ajran wani lada aziman mai girma su ma suna ce su suwa tare mu'minan Allah ya samu cikin mu'minai masu tsoron Allah masu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara mana imanin a kullum shehu yana cewa bai jin ƙur'ani ba da shi ake yi wanda ya riga ya je kam ya je ya gani wanda bai zo bai zo ba kai mai ji da kai ake kai ake maka wa'azi da haka mu ne za mu tsaya mu gyara da mu ake kenan mu tsaya mu gyara halayen mu kaji dai Allah ya ba da kofa ya ci illal ladina tabu sai dai wanda zaka tuba aslahu suka gyara wa atasamu billahi suka yi riko da Allah wa akhlasu dinahum lillahi suka yi ikilasi wajen addini suka yi dan Allah shi can su munafikai an ce yura'unan nasa suna yi don mutane shi Allah subhanahu wata'ala a baya cikin ayon da aka karanto yana faɗin cewa wai shi kan wanda yake so sai ya samu shaida zai mun aiki yana jin ni azzalimi ne ko zan manta ne da yake so in zai aiki sai ya kira ku zo ku gani ku zo ku shaida zan yi wa Allah abu kaza zai yi Allah abu kaza sai Allah ta wai shi kan yana yi zan manta ne ya mini ni ne cewa ba zan biya shi zai kusa ga abin shaidu inna Allah la yazim miskala zarra fa in taqatu yudha'ifha fa dudu ajran aziman in shi ninninkawa ma yake yi biya subhanahu wata'ala saboda gashi sai ayi dan Allah a yi dan Allah manzon a wani hadisi an samu manzon Allah na cewa ikhlasi wani abu ne wanda Allah ya sa a zuciyar bawansa mala'ika ma baya gani balle rubuta balle shirin ya gani ya bata tsakanin ka da ubangiji ya kaga kai dan Allah Allah ya san don shi kake ko da ana cewa ba don Allah ba shi Allah kam ya san don shi kake ba zuwa kai dan Allah kawai subhanahu wataala karka ce a in ni abu kaza za a ce na yi don riye ne a kai dai ka yi don Allah don riye mugun aiki mugun mugun abu ne na bata aiki gashi abu ne an yi don Allah amma sai an je lahira sai Allah ya ce wanda ya yi ka je ka samu mutanen da kai don su yabe ka su biya ka ba ka yi don ne balle biya ka anan kaga bi amfani da ake dawaye amfani ba kenan amma ai dan Allah shine shehu yana cewa idan iri biyu ne akwai riya ta wato mala albarka akwai riya ita ta dan amfani ita riya mai dan amfani shine idan mutum ya yi riya amma yana bayyana ba yana yi yana yi ba don Allah yake yi ba to amma zai iya zama makaranta wani in ya gana ta alhaji wani yake irin wannan abun kai ni ma suna irin nasa to amma shi da zai zai dan Allah ya don koko da ayin da yake durriya to ba mamaki wannan aikin da wannan yayin sai ya zama addallu alal kaini ka fa'i sai ya amfane shi wanda kuma ka bashi kyauta amma ba dan Allah ka bashi ba don riye ne amma shi da ka bashi bai sama ka ba Allah na gode kai na gode alaji Allah ya albarka Allah ya albarka Allah ya saka da alheri ba mamaki wannan addu'an da yake Allah ya karba ya amfane ka imani yayi kai dan Allah to amma riye mara albarka shine wai to ni yanzu ne sai ce don riye dai ba zan yi ba shi ma riye ne in ka bari don kar a ce in kayi kayi don riye ne shi ma wannan ma riye ne to amma wannan riyar ta fi muni don ita ba ta da amfani ba ka koyar da ake alheri ba ko ba ka amfani wani ba saboda ka a yi dan Allah kawai mutane mai za su me suke da shi mutum na da wuta na da aljanna ne a kai dan Allah kawai Allah shi ya san don shi kai ko da wani suna ce a kai da kai dan Allah shi Allah ka ya san don shi kai ba ka zo da lillahi faulai ka ba a zumunina a zai mai zala wani ajiyar aziman da sanu Allah zai ba mu gunai lada mai girma. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما shi Allah da kake ji Allah yana ba da tsoro zai kama zai azaba zai azaba shi Allah kan ya damu da muku azaba ne in shakartum wa amantum in dai kuka yi imani kuka gode masa mai Allah zai da muku azaba kuma in dai kuka gode masa kuka yi imani ai shi Allah subhanahu wataala tunda ya kawo ka duniya ma ya nuna maka alheri yake son ka da shi samar da kai daga babu ai ya fifita samar da kai akan babu ne ashe ya maka alheri kenan nan za ka ce shi Allah alheri da nufin ka da shi in ka ga sharri mutum shi ya dau shi shi shi shi ya nemo da kansa shi kan Allah kullum yana ya yana maka ni'imomi ya maka ni'imatul ijadi kuma ya bi ka da ni'imatul imdadi shi ya samar da kai sannan kuma yana baka iska kana shaka yana baka ruwa kana sha yana baka abinci kana ci yana baka lafiya wannan da ba ɗaya ciki zaka zama babu kuma shi yake bayarwa ga shi yake nan Allah alheri yake nufin ka da yi subhanahu wata'ala ba yana nufin ka da ya maka azawa subhanahu wata'ala a'a kai za ka sai dai shi ya nemo wa kansa azaba ka tsokano azaban ba in mutum bai gode wa Allah ya yi imanin ba kenan don Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa nabbi ibadiya anniya anan gafurur rahim yana ce ya rasulullahi ka gaya wa bayina anniya anan gafurur rahim amma da ya zo don azaba sai ya kore azaban wa anna azabi huwa azabul alim bai danganta wa kansa azaban ba don haka rahama ya gidan gare subhanahu wa ta'ala ma fa Allah bi azabikum in shakartum ni gode wa Allah wa amanta kuka yi imani bi Allah zai da muku azaba ai wanda yayi aikin alherin ma bai amfane shi da komai ba balle wanda yayi rashin kirkin ya cutar da shi balle ne masa azaba a'a duk bayin sa ne subhanahu wataala kawai ka bi umurnin sa ka gode masa ka yi imani da shi ake nema da kai shi yasa ma sallah gaba ɗaya shawo yake da zama godiyar Allah na ita ce bayan imani abin da yake fara biyowa sallah to shakarta din kenan ba ɗayan ta godiyan Allah ne sallah duk motsin da ake yi a cikin nuna godiya ne shehun ma ya ce ai tsayawanka da kai ma na kabbara ka tsaya Allahu akbar kaman ka rubuta alif ne in ka yi rukuyi kaman ka rubuta ha karami ne in ka yi sujada kayan kayan minjaye ne in ka ɗago daga sujada ka zauna kaman ka rubuta dal ahmadu ina godiya kashe kenan haka Allah ya biyo so a imani shi a gode masa in dai kai wannan shi kenan wannan kan ai Allah tsakanin ka da Allah sai baiwa sai kyauta subhanahu wata'ala ba azaba ba wa kana Allahu shakiran aliman insha Allah subhanahu wata'ala haka ne yake kuma bai gushe ba shakiran Allah bai godiya ne aliman masani ne duk abin da kai na alheri Allah ya sani zai biya ka subhanahu wata'ala shi Allah kan bai godiya ne subhanahu wata'ala Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu imanin mu Allah ya saka wa shehu da alheri Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara da da'awar kwanansa Allah ka taimakon sa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu taimakon musulunci Allah ya taimake su makiya musulunci Allah wani maganin su lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani karfi da yake ba musulunci tsoro Allah ya mana maganin sa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani karfi da yake ba musulunci tsoro Allah ya mana maganin sa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah Allah shi mai karfi ne subhanahu wataala to Allah duk wani karfin da yake musu yi tsoro Allah ka wani maganin sa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka kiyaye mu kiyaye mu imanin mu kama lafiya da ban lafiya ka san marasa lafiya mu ka ba su lafiya masu lafiya ya kara musu lafiya ku ga mula hibi ka Allah ya jiya mana albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba yadda ake samu cikin wannan wata duk abin da Allah ke ba bayinsa wannan watan Allah ya ba mu Allah ya kiyaye dukkan sharri albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mu soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da sanin fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام